بدنه وشكل أمره وأحمل عقدة لساني وصوته وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
yau talata daren laraba 24 ga watan jima'a kula shekara ta 1446 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da 26 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya idan ba a manta ba mun ga da rafi na 220 daidai za mu ga da rafi na 221 hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da uku shafi na ɗari hudu da tamanin da tara a wannan littafin mai albarka na allulu wani marjan fi mattafaq alaihi shaykhan inda muke cikin kitabul fadail littafin da yake magana akan falaloli da fifiko na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu tafi babi na sha shida malaki babu ko babun ke ke ɗibu ra'ihatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma babu ɗibi ra'ihatin nabi sallallahu alaihi wa sallam babun da zai magana akan daɗin kamshin annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare waliyin makihi da kuma taukin to jikinsa annabi alayhi salatu wasalam jikinsa tauji ne wa tabarruki bi mas'ali da kuma neman albarka ta hanyar shafar jikinsa sallallahu alaihi wa sallam ana anas bin malik radiyallahu an shine ala hadith alf wa khamsu wa mi'a wa khamsu mi'a wa thalatha hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da uku ana anas bin malik radiyallahu anhu qala Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake ma majistu harira tunda nake ban taba shafar wani alhariri ba kuma kuma da ba a baya mun ce alhariri bayan tsadarsa kuma tufa ne wanda yake mai daɗin sa dan laushi ne da shi laushin da ke mun tsallake da muka tsallake babu ɗaya biya kawai muke ba fassara ba amma dai mun biya mun biya ji to ya dai mu sai dai ma masistu harira tunda nake ban taba shafar wani alhariri ba alhariri tufafi ne mai lauki bayan tsada wanda za ku ga a baya har annabi alaihi salatu wasalam ya ba wasu sahabbai guda biyu dama ta Abdurrahman bin Auf da Zubair za su iya sakawa saboda larura ta kurabi ba daidai yake da tufafi irin sauran da ake sawa waɗannan namu ba shi koda da ciwo a cikin mutum ya sa waje da ne shi ɗaya da cikin kuma fifin kwanza kenan bayan tsada kuma wato yana da miza ta musamman wala dibajan to ba ban taɓa taɓa wani alhariri wala dibajan ko wani nau'i na alhariri a dibajan shi ba nau'i ne na alhariri kamar yadda yanzu kake da gizuna ana ga hawa hawa ce ko a ce ma akwai bankin akwai kaza akwai duk wayannan ko kuma a zo a ce ma a cikin yanayin shadda ko yaji kala kala ne akwai gaji a sunan sa daya amma yana da nau'o'i daban-daban to shi ma haka alhari ne yana da nau'o'i daban-daban to sai ce ban taba taba wani alhari ko wani nau'i na alhari aliyana min tafin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi tafin annabi tafin hannun annabi alaihi salatu wasallam da yake ba duk wannan alharirin da kake ji ana faɗa to bai kai tafin hannun annabi alaihi salatu wasalam laushi ba wala jamin turihan qattu Anas da Malik yace kuma ban taɓa sansanar wani ƙarfi ba tunda nake aw arban qattu ko kuma wata iska mai daɗi shi ma ƙarfin da yake miki a tiyaba mai rihi wadda take mafi daɗi fiye da iska aw arfan nabi sallallahu alaihi wasallam ko arfin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kancin annabi alaihi salatu wasallam ba tunda ne ba wata iska ba wani kanci da na taba sansana da yake kamshin jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuqadu min al-hadith bayan na ɗaya bayan ibrahim hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana bayani akan daɗin ƙamshin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi na biyu bayanu bi bi kafin nabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan taushin tabun hannun annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi na sha bakwai babu bibi arafin nabi sallallahu alaihi wasallam babu da yake magana akan wato daɗin gumin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi wa tabarruki bihi da neman albarka da gumin ana anas radiyallahu an an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda anna umma sulaimi lalle umma sulaimi an san wannan mun ta bayanin wace ce umma sulaimi a baya ruwa sa'u ko guman sa'u ko bintu milhan bintu khalid al-ansariya gogoti gogo gogo annabi kira da yanzu Allah tabbata gare shi amma mina raba ta hanyar tayarwa ko gode a gurin sa to ne ba ru sai ce kana tabsubi lin nabi sallallahu alaihi wasallam mid'an ta kasance tana jin fada annabi alaihi salatu wassalam wata jin fada domin annidau shine bisabi yufratu ala al-ardi wata jin fada da ake cin fadawa mutum kuɗi da ake shimfiɗawa a ƙasa kamar idan aka yi waƙo ake ɗauko tabarwa a sato suna da wani abu kamar budu da suke ɗaukowa na fata shimfiɗawa waƙo to shi ne annabi da fayyadilu a inda in annabi ya shigo sai bacci kailula a gida ala zalika ni da ai akan wannan shimfiɗar kaga kamar yadda muke da fara tun kafin a zuwa turbuke dan tamori har wannan ba hadisin sai da yau rashin mutum cewa za a ce kalmomi marasa kyau ya shiga gidan wata ya ji ya kwanta wai irin wannan sai an muna da kalmar bai a muna na ba ka gane cewa alhali jin lafiyayyen hankali ya tun farko an gaya ba gwaggwansa gidan gwaggwansa yake ya kwanta ya bacci rana shi ke lafiyar hankali ba shi da wani hararo wani abu mara kyau yawwa abadan ai ko ko limamin gogo ga dajiya ne da gidan gogon ba za ka kuma gogon da su ba ballan da za annabi alaihi salatu wassalam dini idza sa'a fi idil mar'i sa'a dumunu wa saddaqa ma ya'tadu min tawakkul shine kawai to sai yace kare yake yana zuwa yi baccin kailula kailula a gidan saboda haka kare yake bai za na man nabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi yayi bacci aka da min arabihi sai ta dauko kwalba sai ta rika ta kogumin sa wa ja'ali da ragowar gajin da wanda ya dan kare sai ta dauka sallallahu alaihi wasallam wa jama'atu da tattara ki fi qaruratin a cikin kwalaba thumma jama'atu fi sukki wannan wato gumin da ta taro tana harkar turare wanda turare ka madara turare da ake faɗa madara in ta je ka zuwa gaba ɗin shi da bau wato ƙamshin sa na musamman wannan turaren duk turaren da ta zuba wannan turaren a ciki to sai an rika ne wanda duk wanda ya rubuta ya ce ji irin wanne yake don babu mai san irin sa wane ne to duk duk din din yana nufin madarar tirare kombine na tirare zuka da wanda ban madara to duk da aka haɗa da waka da shi sai aka gana gumin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ما يؤخذ من الحديث جواز النوم للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وفئات إخوانه يا لك شugaba ko wani madani malami ya yi bacci a gurin wanda yake da tsika da ‘yan uwansa ya je yi bacci a balkan na ‘yan uwansa da yake da tsika da su ya je yi bacci a gidan babu dai wa na zalika min ma yasqudul mu'na aw jinani da harafi sha'ari bin adam wa arafi kuma wannan yana nuna cewa wato gashin dan adam da gumunsa mai tsarki ne na kowa ba na ɗaya mutum ne gashi daga gumansa mai wato abu ne mai tsarki na uku jawabin tabarru shi bi asarin nabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a duba albarka da duk wani abu da aka ce ba wannan daga cikin annabi ya fito ko me yake to za a duba albarka ne na hudu kanat ummu sulaiman qalatin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu sulaiman babbar annabi من الرضاعة هنير شايرة ولذلك كان ينام عند أجيزة يجوى جدن يكونت دوم جدن أول ويا فوق أول كما يجيزين إذن باب عرش النبي صلى الله عليه وسلم في البدن باب بيجي مغنى أكام جمع النبي عليه الصلاة والسلام لوكة سيد أنا سيد سبيل أبو وحين يأتيه الوحي da kuma lokacin da wahayi yake zuwa masa hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da biyar ke an aisha radiyallahu anha ummul ummul ummul mu'minin an ga dole da ranar da Allah ya tsara yadda da yake uwar mu'mini anna al-harisa bin hisham tace lalle haris dan hisham al-haris ibn hisham lalle haris dan hisham al-maqdumi ne yana cikin manyan sahabbai ya musulunta shi ma ranar da aka yi yakin fatahu makka eh sannan duk abin da ya faru a sauran kuma bayan fatahu makka nan zuwa sham da sauran su da shi aka na to shi ne take cewa sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi fa qala ya rasulullahi sai ce ya ma'aikin Allah kai da yafikal wahyi yaya wahayi yake zuwa ba kun ga akwai hanyoyi da wahayi yake zuwa wa na wale salatu wasalam wasu na da zabo da abu da takwas to ɗaya daga ciki shi ne za a faɗa yanzu fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya ati to a wannan majalisin ba baran ba da a tsarin jidda da azami na gobe ko to anan ma bari sauran guda bakwai da wayi yake hanyoyin da yake zuwa wa annaba wayi ina zuwa a nemo mu kun ga a cikin halarar annabi ne ita ake kai yanzu to ka ga shi da zuwa dalibai ilimi da nemo sauran hanyoyin da wayi yake zuwa sai dai ga da za mu karanta yawa ban manta da asarar kina na gobe ba sai فقال رسول الله باب الجنائز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني أحيانا يأتيني واللغة ينازو أمك مثل سلسلة الجرس kamar kaɗawar ƙararrawa kaga an gaya ma hanya ta farko kamar yadda ƙararrawa take kaɗawa wa huwa ashadduhu alayya duk cikin sauran da hanyoyi wahayi yake zo mu wannan shi bai ya fi kowanne tsanani a gare ni ya fi kowanne wato girma bayin da mu'alli wane mutum yake domin a lokacin bayin samu shine bayasiru yasiru al-arab anni shine bayin samu sai eh shine ko kana shidda bayin samu anni sai ayyaklahu wa yanzali ma ya ma ya bidani min al-karbi wa shidda duk abin da yake damu da sai a yayi ne shine bai samu ani wa kad wa'aitu anhu kuma wahayin da aka yi duk da wannan yanayin sai in ji aiki duk wata damuwa Allah yana cire mu duk abin da aka gaya mu sai in ji aiki fa in sama'ahu wa qad wa'adu anhu ma qala idan mala'ikan ya zo duk abin da ya gaya mun sai da kiyaye wa ahyana yatamassalu lil malak to ba haka da biya ba eh wani lokacin kuma mala'ika ne yake zuwa mun rajulan a zuwan shiga wani mutum ya sunansa da iyatul kalbi ko ya zo wa annaba da malaika jibril ya zo a shigar biyatul kalbi zuwa gurin annaba da sallallahu alaihi wasallam sau nawa ni ma na faɗa wani ka sau nawa da shiga ta da iyatul kalbi wani saurayin sahabi ne ke kyawa to wani jami'in malaika jibril zai zo sai ya shiga irin ta sai ka dauka biyatul kalbi da yawan sahabbai da suka gama malaika jibril a shigar biyatul kalbi kenan sai a sai an gan da sai bayan ya taba da ke ce baki bane mala'ika da ni akwai adadin bai da yawa da hudu yawa a yalla bai da hudu ne da hudu ne a wannan shiga sai bayan sai da hudu sai to sai sai a fayyukannimuni ba a yi ba ya kone sai ya zo ya magana da ni in kiyaye abin da ya faɗa kaga wannan ai da sauki ba kamar ta farkon ba ala da aisha na na aisha tace wala kadar aisha dan ta kafa hujja tace ni ma na ganki yanzu alaihi alwahyu fil yawmi kadid wata rana wahayi na saukar masa fil yawmi kadid albardi ai ana tsananin a wani da ake tsananin sanyi fayyasimu anhu amma gumi na kwarin yi mata ai ta yi da anhu al'arab wa inna jabilahu an gane ko la yatafassadu araka har gojin da yana tsatsafo da gumin da ya tafassadu ai da ya tilu shi ba yana tsatsafo da gumi Isa Allah yake lau anzalna hadha al-Qur'an على جول لرأيته خاشعا متفتعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ألا يتدى قد يتي هذا دون أول بداية دارة دون جزء أربعين إذا أكد ذاك توقف القرآن ألا يتي سيار يتي فبعدين سيار زمجان سيار زمجان ما يؤخذ من الحديث بيان بعض صور صور نزول الوحي على النبي كان جماع الجيش abin da zamu koya a hadisin bayani na ɗaya daga cikin wasu daga cikin surorin saukar wahayi ga annabi wasu daga ciki mun faɗi biyan saura gida su za a nemi na biyu bayan bayan izani ma kana yulaqihi annabi sallallahu alaihi wasallam min kidda bayanin girman abin da annabi yake haduwa da shi na tsanani inda nuzulul wahyi alayhi lokacin da wahayi zai sauka masa na uku irsu sahabatul kiram ala ta'arudi ala sifati nuzulul wahyi kwadayin sahabbai masu girma dan kiyaye sifar da wahayi ya sauka babu na sha babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu zubar annabi kira da annabi Allah tabbata gari wannan da yana yana wani ko yawa dan na ga ba ko bi na gani ji da ya tabbata ko dai ga nan ne ba a dalima sarai ko sai mu tuna to dai sai وأنه كان أحسن الناس وجها sannan annabi ya fi kowa kyan fuska sallallahu alaihi wasallam irin wayannan kofin da da za a kan kai ke su ma ka shiga ga annabi in ka gani da wannan kofin da shi ka gani duk da abu zai gaya ma da yawa ba amma zai taɓa wani abu kaɗan a jama'ilin muhammadiyya duk da wani shekaru da yi irin wannan bai kamata ya wato a ce ba amma da yayi a ce a kamar mai da hukumin annabi dan kare mun yi shi amma gaskiya ɗau shekara nan malam Muhammadu ya fi goma ne da biyar jama'ir Muhammadiyya karewa to sai yace an al-bara bin azib radiyallahu anhu qala bara da azib Allah ya kara masa yadda yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an annabi kira da abin Allah ya tabbata gare shi ya kasance maka akiya ne maka akiya ne yace ba'ida ma bainal mankibayn annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin tsakankanin kafada ka san su ba ce kiran mutum kaga mutum yana da ni ka faɗa ne faɗi alamar cewa wannan mutumin gwarzo ne jari ne eh cewa zaki ko kaga ai zaki cikin da zaki za ka kin jin sanar abu yau to sai ji lahu ja'aru kaji da an fara baka hoton annabi sallallahu alaihi wasallam da kai bacci wani balarabe ya ce ma shi annabi ne wa'annan za ka arabu in dai annabin ba su gani ba yadda za a yi wannan sifofin ba za su bayyana a gare ka to sai ce na farko an ce ma marbu'a matsakaici zai zo ƙara bayani ba inda ma bayyana da manci bayani na biyu yana da faɗin tsakanin kafaɗo guda biyu wannan da wannan ba a matsa suke ba yana da faɗin kiri lahu sha'aru yana da gashi ya bulugu ta hamada uzunai da yake sauka yana dukan fadar kunnuwansa yana tsakuwa ya duki fadar kunnuwa uku ke sai barawa da hajji ya ce ra'aitu fi hullati hamra wata rana na ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin riga a tunda a tun jajaye amma ba jabo ba kun san yauwa kamar da akwai rani za ga jan kaya inda ya mutu aiki da wani abu ba komai yau to sai ji ra'ayi bi hullatin shine ba wani yake cewa hula hulla shine abin da azur daga sama har kasa iri daya complete a ba kuma ko kan wannan kuma ba ba gurin ku bane yalla eh kuma ai ai sa kaya hula da riga da wani abu ya iri da shine kuma ba ku bane na na na zamani complete shine shine hulla an gane ku to sai yace lam ara shay'an qattu ahsana min sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu da yake annabi kyau ba in ji wala wala haji wa ahsana min kalam jara qattu aini wa ajmala min kalam jalil قلت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حتى سامي mai kyau da irin da yake ido na bai taba gani ba in ji Hassan yake wanda ya fi kyau wata mace ba ta ba gudna ta yake yake kulita mubarak an halitta ka ne wanda ya kubuta da mutum kulli aibi wanda ya kubuta da kowane irin aibi yake ka annaka kadu kulita kama ta kyau kai ka ce kai an halitta ka da irin yadda kake so Allah ya halitta ka haka Allah ya yi ka sallallahu alaihi wasallam fa ne mu to shi ne yake cewa ma yi kadu min al hadith me za mu koya da cikin hadisi yace wasu qamatin nabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi tsawon annabi lam yakun tawilan zahiban annabi ba dan kare ne ba wala kafiran bayinan ba kuma wada bane shine kafiran bayinan na biyu wasu jari ra'asin nabi wa jawabi talati ja'r an gaya ma an kwata jama yadda zakin annabi yake kuma da halaccin barin gaji a ka amma an zai ba kyau yau kaga annabi an faɗi na zai ne ba kyau kai mun kai sa kai bar gaji kamar kalau ka bararo ko wani haka ga aka agbara ya kamata ka tambaya ni ne ma to kuma ba ka kama da wasu mutane ko ba ka bane yawa kaga ai biya hadisi na Abu Musa Lakani malam Albani ya gawa cikin silsila din ji cewa akri muta'a ko kurka girmama man kana da wuce aran salihu kurimku wanda yake da gashi ke girma ba shi duk akai wannan akai amma yanayi za su zuwa ga kaga akwai wanda saboda kyan gashin sa sai zan zo ko ɗan mata a Madina ko wanda mace su ji tara ta ya fita da mata fita nan ne ya fita da mata sai da amara ya ta aka samu ba zai gane shi ba yake aske gashi eh ana aske gashi shi kuma da kyau shi shi da gurin kawai yadda a kore shi aka kore shi ba zai yi a kyale ke ta mutu na ta'yan mutane a a to ai ne kun na da shine fitina da yake biye mutu shi ne ne kuma ne kun zane ka sai kuma na biyu a nau'u kai jawabi don fi kaudin muhayyar ya koyi bin amra kuni ya halatta a sanya kaya wanda aka yi ba zane zane shi za ji a bazarar gaba wannan da aka ji hullatu amma yake ba ja da ake bi yana nufin kaya masu zane zanen ja ba kira ake ja wa annahu la yadkhulu bin nahi alladhi fi thawb al-ahmar ka gani yace halin da aka yi a sa kaya da wannan bai shiga cikin ba domin su masu zane zane ja ba kaya ja da yi kyau an hana annabi ya hana yawa sai dai idan masu rashi ne ko masu wani a aiki a cikin na ƙarfi kana rasu da ya tsala da tsala a tsarin nafi kalalan wa kuluka annabi shi ne mafi ya kyawun mutane halitta da kuma ɗabi'u hadisi na ɗari dubu ɗaya ɗari biyar da bakwai an bara a ƙala an kawo daga barawa na ajin Allah ya tara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan annabi kira da mutum Allah tabbata a gare shi ya bu mutane kyawu fuska wa ahsanahu khalqan ya bu mutane kyawu halitta laysa bi tawil al ba'i annabi ba zan kalili ba wala al awlad al qasir ba kuma wada ba babu sifati jarin nabi sallallahu alaihi wasallam babu na ajira babu da yake magana akan sifar gajin annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Anas bin Malik Allah ya kara masa hidayah ce kana sha'aru rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan gajin annabi alaihi salatu wasallam ya kasance a kafi laysa bi sabti ba gaba da yawa da yaji ya dan lokaci da kan inda ya sauka ba wai ko a dai dai shi a jiki yaji yana kallon kafa ya dan lokaci kaga wannan shi ma kuma ba barkin kai duk sai ka duba yawa wannan ja'al ba kuma dukkulalle ba ne ba dukkulallen gashi ne da ɗan afirka ne ba shi ba ne sannan bayan hutunai gani yana takowa tsakanin kunnuwansa wa atiqihi da kuma kafadarsa lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya raba kun san akwai hadisi Abu Dawud da yana annabi da raba gani da biyu haka yawa zaka ji wani lokacin da ya zo a ce ma gani ya tsako bayan kunnuwa wani lokacin da gani ce ma kan kafa shi ne wani ke cewa an ka hadisan shi wanda yake ma ya sauka bayan kulli shi ne wanda lokacin da ba a raba amma in raba shi ne da ko haka shi ke ne za mu koya bayanin sifati ja'alin nabi bayani akan zubar gashin annabi sallallahu alaihi wasallam nabi jawabi ila nabi ja'al ya halatta a tsawai da gai walakin tukrahu ilalatu ja'a an al-hajj alladhi ya'taduhu an-nas fi baladin kun jigo sai dai makaruni ne mutum ya tsawai da gajin sa an al-hajj alladhi da iyakar da ya'taduhu an-nas fi baladin da mutane suka saba a garin mu a garin mun ka tara gani ba ba da mu ba an fahimta da kyau ko amma su farare idan ka je can za a ji zagin an waya a garin sun saba da wannan to sai ka duba ka ga wanne ne ya dace da kai shine da ba shine na fara ka na farko na farko da aka je gida da tarkar mai gidan ya fi matan gidan gashi ba komai kuma domin al'adar akwai da ake ku yau hadisi na dubu ɗaya ɗari biyar da tara an anas radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yadribu sha'ruhu mankibai yanzu muka ba anas da malik yace kana yadribu sha'ruhu mankibai lalle annabi kira da Allah Allah tabbata gare shi gajin sa yana dukan kafadarsa sallallahu alaihi wasallam babu kaibu babu da zai bayani akan furfurar annabi har yau furfurar da ya gaya ba domin kai mamarki da zafi shi ta gani domin abin da aka faɗa annabi alaihi salatu wasallam yake ba ra'ani jilman annabi fa kadara ani fa inna shaytana la yatamassalu duk wanda ya ganna a bacci ya gani ke dan baya ya kamanci ne ya gani to ma'ana shi dan bai zai kamanni wanda muke karantawa da zai ce ba lallai shi annabi bane sai dai shiga wani balarabi da kyawun balarabi zai iya wannan yawa ya zo ma a balarabi ya ce ma shi annabi to kana da ma'auni sai daga cikin ma'auni shine sifofin kazo na biyu abin da zai gaya ma kawai kayan ka ce annabi ne ya ce ba da biyu an yaje ba sallah saka kuma sallah ko ba ku jin ta a zuciyar ne to sai wa an yaje ko kuma ya zo shi da biyu shi yanzu an ce sallah guda hudu ba guda shida bai kai a kara mai wannan irin wannan abubuwan kana ji ta san ba ba ki da a imamu Ahmad da yana kwance ne yana rikin lafiyar abin da da ajali shi dan yana ga ya barkar aflata yake kadab da wallahi ya adu wallahi fara bauta yana yi cewa an fara bauta yana so ya dauke shi daga yana cewa kadab da ya adu wallahi to kaga haka abin yake duk wanda zai zo ya dauke shi daga kan jilba da annabi alaihi salatu wasallam ya kawo wani abu da a ayyuwar na annabi ne ke kazan ƙarya ne amma kai mafarki da annabi shi ka ganin jinsi sallar rawati da kake yi wani na burbunan ka ka dora a to wannan annabi wani na burbunan ka ne na wasa ne ni ya fi yayin da kake Allah ya kama da alheri dini sadaka da kake da jewa ga mutane ka dora shi duk wannan abubuwan dindini ne ana nace radiyallahu anhu an Muhammad bin Sirin to ga galibin fasarar mafarki Hadasan Malik da Muhammad bin Sirin ana yake sa'altu anaka ina cikin dalibar Anas bin Malik na tambaya Anas bin Malik a qadaba Nabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya taba yin lalle da ake yi a sabara kana yake lam yabdu ba illa qalila to ai bai kai matakin ba da zai kurbura ba yace ba ce kadan yace gurgurar da kadan ce ba ta da yawa ba zai ta yawa ake nan nan ba ita ta ba ta da yawa za mu ji kwata kwata wata aure ita rabba in ka inda ɗaya biyu uku duk da cewa gurgura wato rahama ce a mutum kowace guda ɗaya kamar da hadisi ya tabbata cewa a duk guda ɗaya suka bullo sai Allah ya ƙara ma wata mutuwa hadisi Abu Dawud tana da zata falalar da mutum to sai ni mala ko ba yin zaka ba na ga da dariya kai za ka yi da mutum sai girma ya kaje magana sai ni ai kaga Allah yana gaya mana a tsoron tsoro Allahu alladhi khalaqakum min dha'if ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا da yawan malaman tafsiri ga lokacin wannan za ga suna ta kawo hadisan falalar wato furfura ya khluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah shi ya halice ku daga mu daga rauni asali kuma mali rauni ne kuma da ana ba da zafin kowa bayan raunin nan sai kuma kai karfi domin da ka fara girma kuma kai karfi yanzu kuma da ana ba da kowatin da'aba bayan wannan karfin kuma sai a kawo wani rauni su bage wa sai ba sannan kuma ne kaga wannan marayu sai kai ai baka biyo su ba yawa wani wato min ba da kowatin da'aba wa sai ba kai baka zo da'aba ba kana san kowa har yanzu saboda haka furfurar ka ba irin dasu ne yawwa sai ce ya nuku ma ya sa Allah yana halittar abin da yake dama wa huwa al-alimul kabir Allah ma rubutin zarki al-alimul masani ya al-kabir kuma mai tsara abin da yake so idan mu koya ba yi sabbi min al-hadith da ya rubuta kai da nabi sallallahu alaihi wasallam bayani akan sifar furfura annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare sannan wa qillatihi da karantinta na biyu jawabu kabiri sai bi bilhina ko hinna ya halatta asawa furfura da ni ai mata lalle na uku hirsu salaf salih ala su'al yadda magabata suke da kuɗi wajen tambaya an kulli ma ya ta'allaqu bin nabi da daga dukkan abin da yake da alaka da annabi sai an tambaya sallallahu alaihi wasallam ai kaga akwai hadisin hadisin ana tsammani da wasu daga cikin malamai da suke cewa wasu daga cikin malamai suna cewa adadin furfura annabi alaihi salatu wasallam guda goma sha tara gaba daya wasu kuma suka ce ashirin wasu suka ce goma sha biyar wasu suka ce sha bakwai wasu suka ce sha takwas amma dai ba ta wuce ashirin ba daga sha biyar zuwa ashirin duk da akwai yin masu cewa ba sha uku haka da ne ana bin juhaifa a suwari juhaifatar suwari an kafo daga abu juhaifa a suwari ya ga annabi alaihi salatu wassalam قال يجي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو كلا دعوت الله ثبت عليه ورأيت بياضا من ذات شفته السفلى إلى أن هو من فري أتركشن لي فرنسا نكسا الأنفق في فلا ما تكون ورد على رأسي إني أكتوى أنا كريا حتى أن تجمعه يجينا النبي رأى أنا كريا باقي أتركشن حقا shi ne an baka a ƙarƙashin daidai abuwa an ga laifin kasa to yana da dajiya mai sunan gurin halakariya ما يقرر من الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسد في شعره إلا القليل أبو الله زامو كويا حديث يرى نورا من سوى أنه في فرقرة أجل دواء أمبا كأمبا كأنه in ka kiyaye in kai mafarki da annabi za ka gane wane mutum wane mutum ma yi zaɓi mina nari ok kamar na tsallake eh ana bin juhaiba a yin da rabbi Allah wa anhu ta ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam abu juhaiba hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da sha biyu yace na ga annabi kira da annabi Allah tabbata da ni wa kana al-hasan bin ali rabbi alayhi salatu wa salam tibihu yace kuma hasan dan ali in kana ne wanda kama da annabi sosai yace al-hasan ibn ali yana kama da annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan ibn ali idan ku koya ما يظهر من الحديث كان الحسن بن علي أشبه الناس بجده الذي يبقوا كما دكا كنسا أما الحسن يبقوا كما دكا كنسا أي يبقى حسين ابن علي رضي الله عنه ya kama da shi wajen halitta sosai na biyu imamu sahaba bi ali baitin nabi yadda sabon ke kulawa da iyalan gida a nan kira da insha Allah tabbata ka gani da girmama su babu da 20 da biyu babu isbati khatamin nubuwa babu da yake magana akan tabbatuwar tambarin annabta wa sifati da sifar tambarin wa ma'allihi da gurin da yake rinda ta iya cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan kawai jama'a da muke eh hadisi ya lamba ta bi sai dari biyar da sa'o an sai bin yazi an karbo daga sai ibn yazi radiyallahu anhu ka za a bar bi halaki ila annabi sallallahu alaihi wa sallam yace gogona ta tafi da ni gurin annabi kira da insha Allah tabbata a gare shi وقالت يا رسول الله ترى جوا بيتك يا مايك الله إن ابن أختي وجع وأنا كان إرقوا الدعوة فجل أجع فمتى بعد سعدني يزيد بن جزاء الذي يجاب خيرا ودعاني بالبركة يمو الدعاء تعالى البركة سوى الله يا البركة ترى يوم ثم توضع فمن يعلو ذلك فشريت من وضوئي yake na ɗauki ragowar ruwa a wadansa na janye eh sun makuntu na nike kalba zahari a bayan annaba alaihi salatu wassalam fa nazartu ila qatalin nubuwa yake ina likewa tunda yana gari yana hango wannan tambarin annabta a bayan sa baina kafi baini tsakankanin kafaɗinsa مثل الزرع ومثل الزرع العجلة كما قر كتيا تنزل كما قنت شبر ونقول مثل بيض الحمامة كما قنت شبر أقول كما قن كتيا هذا يجري شنو أبايا أن الله عليه الصلاة والسلام هذا كان ثاني كابتن أنا يجي يجي in kun jira lokacin da salmanin bari yana so ya tabbatar da annabta annabi a ɗaya daga abubuwa hudu da yake so ya tabbatar har da wannan ya dane ke da jami'ai ke zo kake ka ganye wucewa sun karanta cewa annabi baya cin sadaka yana karɓar kyauta duk wannan alamomi duk ya yi ya gwada su ya tabbatar domin ya ga annabi sadaka annabi ya ce mu ba ma shi aka ba wa da ya kawo kyauta kuma ya karɓa wa kake yi ma ɗaya yana tara rage bai shi ne wannan annabi zai gane zai buɗe masa cikin wani saboda haka yace sun makuntu karba zari barazat ila rakabin nubuwa baina katibi ko katibai ne takantanin ka wadin sa misali zirin hajar kamar kwan tattaba ma yi kazu min alhadith da za mu koya karkashin hadisi isbatu sifati khatamin nubuwa tabbatar da sifar tambarin annabta wa kana yusbihu baydatul hamama ya kasance yana kama da kwan tattaba wa kana baina katibai jihadul yasar kalila kun duko ga wani tambari ko da annabi zai zo a mafarki da kace ta baya ta ganki to ta baya ba yana da sukofi a shi sai dai wannan tambarin annabtar a kasar ganin ka faɗa ce yake amma ya fi karkata a bangaren abu ya fi karkata a ɓangaren sallallahu alaihi ina tilmi ne tilmi kamar wanda ta bara haka tilmi ne ba zane ba ne tilmi nama ne ai wani nama ne da ya ruwa ga wannan da albarka ba ne mutum ainihin wancan zai yi zama wani abu da ba a so nama ne ba za mu ce kari ba kari abin da ba a so kawai wani nama mai tudu Sisi Nabi dalilu ala da'arati ma'il muta'amal fil wudu Shi ruwan da aka yi alwala ba ma na annabi alaihi salatu wasallam ba inda mutum ne alwala ya rage ruwa to ragowar za ka iya alwala amma ba irin shi ba shi ake ba ba wai naka mai albarka ba ne ake nufi kawai mai tsarki ne duk wanda ya alwala ya rike ka ka ga corona virus na ga ba annabi ne kadai shi da ba annabi ya wasi da ka taba ji an ce wani ya alwala ya rage an sha ba duk daraja sai da Abu duk daraja sai da Abu sai da Abu ba za alwala a rika rubi a kan ruwan ba kai ruwan ba aikin zuwa ne na annabi yawa shi da magana da muke biyayya yadda wato ibada ta aika da Allah da tsayantawa ta tauhidi ba ka biyayya ta aika da annabi ka aika na wane mutum to mutum da wani ma suke alwala da ruwan hannun da aka jaji yake su wajen dari uku da wani abu suke alwala باب صفات النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه وسيئه yace babu da yake magana akan sifar annabi bai ba kura ba hayyan don ba mu kaji da shi ba eh da yake magana akan sifar annabi kira da Allah Allah tabbata gare shi da yake Allah ya aiko shi da daukaka hadisi ne lamba 1514 na'am ana nabi malik radiyallahu anhu Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya sifu Nabi sallallahu alaihi wasallam bai gaji ba yana sifa ya mana annabi kira da annabi Allah su fata gare kale ne kana rab'atun min al-qawm annabi takatakiya ne a cikin mutane takatakiya ne laysa bi tawil annabi ba dan kalile bane wala bil kafir kuma ba wada bane azhara al-lawn eh annabi alayhi salatu wasalam fari ne amma farin da yake da shirkin jaje jaje ba irin fari in kana so ka gane bambancin farare sai ka je maka ko ingila ai ba gaban maka ba rasa ne eh wani kuma sai ka gani kamar da biya wasu ka gani to amma ai ba inda za ka ga wannan kalolin irin maka eh saboda na duniya ne na kofi a yanzu za ka ga kallon in wani ya zo duk barin su sai ka ga ya koma baki mu kuma in ya zo nan wannan bakin bature ne ana amma a cikin su yana shiga cikin wannan da yawa din wallahi sai ka ga ya koma baki in ji da in kana tuno hadisi za ga wato hikimar da ya za malami suke ƙara ma bayani farin annabi alaihi salatu wasallam kuma za ga saboda farin farare ne kan sai da jinin su ba da yawo a cikin fata kana kallon jinin kana kallon jinin a jikin to ba irin wannan farin bane da annabi eh shi ne sai ke jaje jaje shi ne wato azharar lawa shi ne ke da abiyadu masrabu bi hamra farin da yake takuɗa da jajajaja ya fi kyau ya fi kyau laisa bi abu ya bin amhar ba bari wani kan eh shine wato irin fararen nan kamar zuriya wannan misalin da na bayar ne ba irin da wani sannan wala adam sannan annabi ba wankan tarwada wani domin adam ana cewa annabi adam ba wankan tarwada ne ko amma kana rayuwa sai duk wanda yake ba wanda da wanda raina ba haka ne yace wai daga fari zai baki in ba fari bane kai kawai baki ne ka san shi yana da wasu terminology na da kawai na musamman ita da rayuwa to sai dai wala adam annabi Musa da annabi Adam ai da ana cewa ba farare ne eh laysa bi ja'din ka'a sannan ba mai cikin kudaden gashi ba ne gashin da ba irin na yan afirka ba ne eh aiki da dalilin yahuda ko kamar mutane gashin a mutanen sudan da al'afarika nan afirka annabi gashin da ba irin namu ba ne dunkulen ne la sannan wala sauje rashin sannan gashi annabi ba a sake shi gaba gaba ɗaya gaba irin na mata da yadda fitar da yalan kwashi shi ma wannan in ta waye daga annabi in dai annabi ka karanta in sha Allah za ka gani unzila alaihi wa huwa ibn 40 an saukan madda wahayi yana shekara 40 ka duba a dukkule yanzu ake baka wani sabon falabisa bi makkata ashara sinina ya zauna a maka tsawon shekara goma wannan ga masu lissafin da ba sa ta ɗan kai ke nan in ɗan san bai kai ɗaya da rai a turmune su ba sai a ce an fahimta ku irin wannan lissafin ne ma cewa kana ija tana shekara bakwai aka aure da tare da shekara tara wasu ce wasu wasu kuma ce a shida to shi ne lissafin sai a ce shida da watanni to su masu cewa shida kawai watanni suke ignore masu bakwai kuma a prognation shi ke ba wani cin gaba yawwa to dai tsaro da ya lesson six ma eh to saboda haka zai zama wannan tsarki ya sai ya ce ya zauna shekara goma wata ruwa ya ta gaya wa aisha uku yunzalu alayya ana mawwa wa bil madinati akala sunin a madinar shekara goma ولد إرادي ورؤيتي تشرون شعرة بيضاء da kansa babu a kansa da gemunsa alaka bi ra'ati babu a kansa wani yaji da gemunsa yikiru na jaratan bai ba daji guda yikiru kamu wato wanda suke fara ne gaba ɗaya da kansa da gemunsa in aka lissa babu sai guda yikiru ba burbura kaga ya yi da gaske ma za a gaske sallallahu alaihi wasallam to wannan sun tsaye da karatu ya gane eh ai mun karanta yanzu to abin da zamu gani shine kam sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam yawma kubita shekara annabi na lokacin da aka karbi rayuwarsa shi za mu kira ma yi faru min alhadith shine sifatu launin nabi an bari sifar launin annabi alaihi salatu wasallam nabi sifatu ja'ali ya sifar gajin sa na uku zikir muddati da awadi bi makka wal madina an fadi gurgudan shekarun da yana dawa a makka da madina na hudu bayanu anna shayba lam yaqtur bi ja'i nabi wa lam yablugh 20 ja'i ja'arata cewa gurgura ba ta yawa akan gaba sannan kuma ba ta wuce guda yin ba gaba daya akan ka da gini sallallahu alaihi wasallam har shi ne aka ce duwar da ya mamarci annabi ya gani ka ga wani mutum jahili ya zo ga tsohon kansila wallahi ba annabi ba duk yana da kuma to shi ne wannan zubobin su ya kamata ba su ni gaba da yanzu kwaɗayin jawahir Muhammadiyya wannan karatun ya tasan mu dan jawahirin Muhammadiyya wato daga farkon sa hakan shekara ya cikin nishadi da kiyadan mawajjata abubuwan da muka faɗa dai ya Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ba ku sarki ya yaje ba na na sai mazuwa maka kai ne idan yake da su doko da wato ya yi kira cikin mutane shi maka kai ne shi ba zan kare ne wani ba kuma su ko ku yi wani ba wada ba wa huwa ila kulli awaqaf rabb amma ya fi kusanci da sauri na wannan karatu ne wannan halin karatu yawa ne eh ni kan ba sai ba wace ba inda abin yi wani ayi eh ka san wato in kana biyo mawaka ko za ka yi ta jin wasu karatu suka da kai haka mutu ba za ka ga inda suka ba wa ne wa kai amma ga shi yanzu muna biyawa daɗi kuma muke yi shi annabi ba sai kai maka ya ba dare in ka zane mutum bane ko ne ka bane to shi annabi da kake ne ya ka kowa yanzu ana biyo wannan karatu kitabi ne ana biya ma annabi alaihi salatu wasallam kuma kana jin cewa zuba lalle ta kai zuba ba sai an kariya ba yawa dan wajen karyan ma sai ka tuki annabi yawa yanzu kuje ke tabbar da zo wani lokacin wanda bai kan saboda sai wani ya rike bari sai haka wasu abubuwan da ake sai ana ta kawowa ai za ka ga wato zagi ne ma ga wanda ba Allah alaihi salatu Allah wannan shi Allah ya dace da abubuwan da muka karari ne Allah ya ba mu dalanka wanda muka kuskure Allah ya ce ba akwai daura auren abba kati muna tunawa mutane ranar juma'a masallacin shahada muna da Allah ta kucin sarki waɗanda suka sa aure da waɗanda aure ta ko a gaban Allah ya dala mu Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ta nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da ya goma da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gaba masu rai kuma Allah ya ƙara musu zaman fara mai amfani Allah ka sa ilimin mai amfani mu duniya da rayuwa kuncin da rayuwa da talauci ake fama da shi Allah ta yayi mana muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da muka fita masu jarrabawa da neman aiki Allah ta taimake su waɗanda suke kasuwanci a wuraren kasuwancin da Allah ta tallafa mu muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da muka fita matasan mu da ya'ya da suka kauta hanya Allah ta shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunan ta kyawawa Allah ta ƙarfafa mana cikin duniya da lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين